أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زال ولا راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المفتون وهتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقبابي فريد داري على الإطلاق هاتم الأتوين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ مربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء إدري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المتاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرنا في هذا الكتاب تترد إلينا في وقت احتياجي إليه لا يومنا زمانا ashirin da ɗaya a cikin jawahirul ma'ani muna maganganu akan abin da kyautan da Allah ya yi wa shehinmu radiyallahu ta'ala daga cikin wannan yau a mu zai fara warware mana abubuwan da za a fara tambayansa daga nan ka gane wani ya ce kaza ko wani ya yi kaza to yaya abin yake dama kamar kwanakin baya muna faɗa wayannan shine duk wanda suke rijalu mazaje a cikin ɗariƙa wanda suka gabata to abubuwan da suka faɗi daga cikin masailu to ana tambaya shi ana tambayar shehu tijjani kamar shine sidratul muntaha ko kuwa a ce ya ce wani ya ce kaza ibn al-arabi ya ce kaza abu madaina al-gausi ya ce kaza ibriz ya ce kaza shi abdulkadir ya ce kaza wannan abu ya ji dulbatsani ya ce kaza mursi ya ce kaza wannan me suke nufi da kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shaujan sai tari sai ce to ga abin da wani ya yi magana ne akan bangare kaza wani ya yi magana ne akan bangare kaza amma in an hada da wani da wani za su fito a kaza ne wannan shine aka ƙara nunawa cewa mai matsayin shi ya zo yake nuna yake nuna gabansu dama an bar masa saboda irin wa'annan ne a gane irin matsayinsa wanda Allah ya bashi wa qala radiyallahu anhu shautu jani yana cewa innal arifa billahi shi arifi na Allah ya siru harfan min hurufin zati yana zama harafi ne daga harafin zati kila lahu sai aka ce innal harfar zati shi harafi na zati innal harfa zatan shi harafi zati ne wal arifu zatan shi ma arifi zati ne wato shi arifi zati ne harafi ma zati ne ko kuma alifun na min harafi ya zamo zati harafi ya zamo harafin zati saboda a harafi ake samun sirri misali a harafi ake samun sirri alifun ne a ha'un ne a lamun ne a wani abu ne daga ciki a cikin wa'innan ne ake samun ainihin zatin to kaga kenan wahuwal haraf to shi ma arifin yana zama harafi ne tunda shi ma abu ɗaya ne ai mutum in ka kalle shi za ka gan shi a matsayin alif ne yayi mutum ba bai matsayin alif ne ka tashi ka tsaya ka gani za ka gan ka a alif kake idan ka yi ruku canje canje kake yi harafi kuma dama ci canza shi ake yi ai wan ma harafi ne yayi guda ɗaya ne in ya zama biyu ma harafi ne ɗaya ne in aka miƙe shi amma ya lankwasa uku ma harafi ne in ya lankwasa hudu ma harafi ne an takure shi ne biyar ma harafi ne an dabaibaye shi ne a tsinka shi a bude shi a gani shida ma harafi ne an an- bakwai ma harafi ne takwas ma a warware abu ɗaya zai baka saboda haka dukkan wani abu yana maka ishara akan abu guda ɗaya ne saboda haka harafin da ake nufi kenan innal harfa zatan to ai shi harafin zati ne wal arifu zatan shi ma arifi zati ne kaifa yasiru za- kaifa yasiru zatan wahidatan ga harafi zati ga ga ga arifi zati to ya za a yi a mai da shi ya zamo zati daya an gane kada yace ma'ana annal arifa sai shaudan yace shi arifi yasiru ya tasarrafu bi zatihi kal harafi yasiru yana yana yiwa ya tasarrafu ya dinga juyuwa bi zatihi da zatinsa kal harafi kamar harafi hakan ne kana tsaye zai baka alifin misali in ka yi ruku'u zai nuna maka ha'un in ka yi sujudi zai nuna maka allahu haka haka harafi yake yana sarrafuwa ko ina yana jujjuyawa eh a tsaye zai baka alif ne in ka yi ruku'u kuma zai baka ha'un ne ha'un zai nuna maka in ka yi sujudi kuma zai nuna maka lillahi ne lillahi ne haka zai nuna maka kaga ashe ya tasarrafu eh kal harafi kamar yadda harafi yake sarrafuwa shi ma dan adam haka yake sarrafuwa eh? la annahu yasiru ayn al harafi ba wai shine ainin harafin ba eh, kila lahu sai aka ce masa wani maza lam yatasarrafu bil asma'i dan menene ba zai tasarrufi bil asma'i da sunaye ba al aliya asma'ul aliya ce sunaye aliya yale zo ka zauna nan. zo nan yau ashe hakan aka fito da kayi rawani ne sai wata jani Hmm? kal aliya ce akwai abin da ake kira asma'ul aliya ce akwai abin da ake kira da askaratul asma'i akwai sunan da ake kira asma'ul aliya ce shine magana annabi adamu alaihi salatu wassalam Eh, wa allama al-adama asma'a kullaha to waɗansu waɗansu sunaye ne sunayen da aka sanar da annabi adamu sake kira asma'ul aliya ce Eh, akwai kuma askaratul asma'i idan mutum yana da jawahirul ah, jawahirul hamsi zai ga abin da ake nufi a nan gurin a jawahirul hamsi kala radiyallahu anhu sai shaudani ya ce amma asma'ul aliya shi asma'ul aliya fala ya arifu fala yurafaha ba a saninta wala talau alaiha ba a yin idra'i akanta illa fardul jami'i sai fardul jami'i shi ke idra'i akanta wa ma askaratul asma'i shi askaratul asma'i wa gairiha da wasu su min asma'i daga sunayen Allah fayu urafaha al arifuna arifai suna sanin su kaga shi arifi ba dole bane ya kai kujeran kudibi ko fardi ana ka- ana zama a a- arifanci kafin a kai wannan kujeran Mm. walakin al'arifu sai dai shi arifi ya galabu wani haya'u kunya na riskan min Allah a wajen Allah an ya dalibu hajatun bi asma'illahi ya nemi wata bukata a wajen Allah da sunaye eh wa- yanda kaman abinda kwanaki nake faɗa da yawa za ka ga karamin wali shi ya fi tunkaran in ya ga wani bala'i ya kira sunan Allah don a ɗauke. Yawa to idan ka kai wani label kana ganin yadda Allah yake tasarrufinsa ba za ka yi ba. Zan Dan za ka ga an jefa mutane bala'i ne su an tsokani Allah to amma yana nufin a kashe su ne in an kashe su za su koma ga Allah. Wani wani wali an yi wani an yi wata annoba a Misira. yara dubu ashirin ne suka rasu a lokaci daya sai ɗaga hannu yana roƙon ubangiji sai ya ce dukkansu sai ya ji an ce masa wannan kashe su yanzu shi ne fi musu alhairi dukkansu ‘ya'yan zina ne in an ba su sun tashi za zama muku musifa shi yasa muka ɗauke muku kana son a bari to haka abin yake eh haka abin yake eh waɗansu kaga an yi musu abubuwa sai a ce kamar na annabi Musa ne a katalta nafsan zakiyatan bi gairi nafsin yake laqad jita shay'an nakira ta ai fasara ai wannan yaron kana abuhuma saliha baban mutumin kirki ne iyayen mutanen kirki ne amma idan yaron ya yi girma shi kuma yaron zai tashi a shaki ne kaga bayan su zai zama ba mutumin kirki ba ne kuma za a kama shi a halin balaga ba mutumin kirki ba ne amma an kashe shi a yanzu an hutar da shi kuma ya ba zai iya halakar da iyayen ba iyayen kuma saboda da son shi za su halaka bayan musu mutane saboda haka sai muka kau da shi to akwai irin wannan akwai irin wannan to kaga shi sufi yana gane me yake tafiya da yake ya lizimci Allah tunda ya lizimci Allah Allah kuma ya lizimce shi yana tare da Allah Allah yana tare da shi man kana lillahi kana Allahu lahu lahu cikin umurinsa gaba daya an gane ko to saboda haka walakin idza arada alhajata idan shi arifi yana da wata bukata yuwajju himmatu ilaiha himma yake sai sa zuciya ba zai kira ba zai addu'a ba an bashi wata dama ta alfarma eh kujeran alfarma ce himma sai sai ya sa himmansa akan ya kawar da abun to himman in ta je to sai a sa a yanke abin amma ba zai yi magana da bakinsa ba sai dai kin abin ko son abin a cikin zuciya shine ma'ana ya himmata shi ihdiri lana bi hadal mahdar saboda himma ta fi komi misali abin da ake kira himma da niyya wacce ce tafi karfi himma ta fi niyya karfi idan ka ce kana son ka tafi da wannan abin da zan tafi da wannan abin wanne ne gaba zan tafi da wannan abun himma kenan kana so za ka iya tashi kamanci amma ka ce za ka tafi da wannan abun to himman ta fi karfi akan ina son in tafi da shi to haka irin wayannan suke gudana to idan mutum ya wajahantar da himmansa fatuku ba sai a biya bukatan in arada qada'iha in yana son a biya bukatan wa qala shaw radiyallahu anhu shawjani yana cewa kana yi hadisi ni kalbi zuciyata tana bani labari wannan ba irin zuciya tsarkakekkiya ba zuciya tana da matakai ne hawa bakwai inna fi zalika li zikra liman kana lahu qalbun aw yulqa sam'u wa huwa shahidun matakai ne daban-daban na zuciya ba kowane zuciya ce mazmuniya ba akwai gurin da ake hore ta gaba daya ta riga ta shiga cikin yanci an warware ta ta zamo ta buɗu ta ɗauki abin da ake ma wasu ani kalbi wasu ani kalbi abdi mumin to lokacin abubuwa ya riga ya istiwa'i a jikinka to duk abin da zaka ji zaka ji gaskiya ce take fita to shine kar mutum ya ce da a to ai son zuciya kenan ba wannan ake nufi ba wannan naka ne ya ibadi irin mu anna man arafa sahibul waqti bi ainihi duk wanda ya san mai lokaci wannan shine mai lokaci zamaninsa kasan shi da kansa wal fardul jami shine fardul jami wa arafa ismul khas bi kasan sunan da yake bance shi da shi a wannan kujeran saboda in ya zo zai zo ne da ismul azim dinsa shi ma kansa ai ai kowa yana da ismul azim ko yaro ne yau ya zo duniya yana da ismul azim nashi eh saboda haka gwargwadon ka gwargwadon ismin da zai bi ka ai gwargwadon ka gwargwadon isin da in ka zauna a kujeran fardiya ko ka zauna a kulubaniya ko ka zauna a mafatul kunuzi ai kana da alfarma ai kana da alfarma saboda ka kana da kujeranka kana da kana da abubuwanka haka abubuwan yake gudana gwargwadon kujeranka gwargwadon ismin da zai tasarrufi da kai saboda har yanzu masu malaman hisabi ai sun san wannan in aka haɗa sunan mutum da sunan mahaifiyarsa ai ana cire masa sunan da zai rike shi ya zama masa ismul azim waye sunan ka sunan ka muhammad waye sunan mahaifiyarka sunan ta aminatu misali in aka narka za a ga sunaye nawa ya ɗauka na Allah wannan sunayen kana amfani da za zama maka kamar ismul azim ai Suna zama haka gwargwadonka wannan daban eh wancan daban ismul kabiri wancan ai mun yi magana sa jiya baka shine ismul kabir ismul al-azim maqam rasulullahi kenan wannan shine ya tuko kowane irin ismi to kowane kudubi ya zo shi kuma akwai ismin da yake keɓanta da shi na'am wada adiha in yayi addu'a da ita istijibu lahu fi hinin a lokacin za a amsa masa wa bakiyatu zamanan ala hadha alhali ya zauna tsawon lokaci a wannan hali hatta a habarani sayyidul wujudi har sai da manzo Allah ya bani labari kama kana fi kalbi sawa'an sai ce ai haka abin yake kaman yadda ka gani yadda zuciyarka ta gaya maka nan haka abin yake in kudiri ya kai kaza in aka san shi to in ka san ka gane shi ka gane mafa ismin da yake to duk lokacin da ka kira sunan Allah da sunansa Allah zai yi abin sama su ila radiyallahu anhu an tambaye shi tijani mal muradu ismul khas bihi me ake nufi da sunan da shi yake banta da shi kududin hal wa ismul azami shi ma ismul lahil azim ne au gairi ko wani sa kara radiyallahu anhu sai shauda ne ce la ba shi bane bal gairuhu wani suna ne nashi daban li'anna kullu wahidin min al-khalqi ka gani ko kowanne mutum lahu ismun min asma'il aliyati yana daga yana da suna daga asma'ul aliya wa allama al-adama asma'a saboda haka wirasa muke ce ai eh kowane abu ya yi giza ne zuwa kan annabi adam saboda kullukum min adam ta yaya muka zama halifa fin Allah bayan kasa saboda adamu ne ta yaya mala'iku suke mana hidima saboda adamu ne ko ta yaya abinda Allah ya ba daidai abinda na faɗa shi dan adam shine shine annabi shine Musa shine Fir'auna shine jinnu shine shedan shine dabba shine jimadat shine daba'i'u shine duk wani abin da ka sani yana tattare a jikin dan adam saboda haka in ya bude tsiya in ka ganshi sai ga kaman ba shi ba in ya zo kuma yana sallah sai ga kaman ba shi ba eh shine dazun ake bala'i da shi ka ji abubuwa kazamai can kuma ka ji yana rabbana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin shine saboda komi na jikin shi ne walaisa alallahi bi mustankirin an ya jama'al alami fil wahidi walaisa bi mustankirin babun inkari bane Allah ya hada alam a jikin abu mutum daya duk alam na jikin mutum shine shine macijin nan shine kuma zakin nan shine kuma daman nan sarkin hakuri shine kwadan na mai taziyi shine duk wa'innan siffofin na jikin dan adam ne ya zama mala'ika yana azumi baya ci baya sha sai tasbihi da istighfari can kuma ka gan shi ya zamo shedan shine yake hada gulma can kuma ka gan shi shi kadan shine shine yake tasarrufi haka ko mala'ika baya wannan tasarrufin kamar yadda dan adam yake ko mala'ika baya tasarrufin da dan adam yake eh komai sai ya taba komai da ruwan shi eh aje wannan wannan gulman da shi aje wannan aikin alherin kuma da shi kaman ba kai na ranka a can ba shi yasa dan adam sai dai ya mutu kawai amma mai mutu ba yana can zuwa daban-daban daban to yasa amma ma'arifa da'iman kawai mutum ya rike yesu gifari saboda bai san kanshi ba ma balle ya fara wani motsi bai san kanshi ba ma tukunna shi yasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu in mutum bai san wa'annan ba ba abin da ya sani ba abin da ya sani ko misalar zarraci Allah ya kiyaye mu Allah ba mu ikon fahimta wa huwa alladhi bi qiyamu zati wannan asma'ul aliya din da shine qiyamu zatihi walau ismun nazilun kuma yana da ismi nazili wa huwa alladhi yumayyiz bihi an ghairihi shine kuma yake mayyaze masa an ghairihi gabarin waninsa qala shaykhul akbari ibn al-arabi kenan yake faɗa قال شو الأكبري في قوله تعالى وعلم آدم أسماء كلها وعلم وعلم آدم أسماء كلها ليس المراد الذي قال قالوا نفسر أبنا ما فسر كيف لا باشين أكي نفي ولو كان كذلك da yadda suke nufi da allama adama asba a kulla shine iyakan karatun to ma zara hususiyatul adam da hususiyar da Allah yau annabi Adam da bayyana ba da bai bayyana ba wa innamal muradu abinda ake nufi da shi bi al asmaul aliya shine allama al adamu asma'a ai asmaul aliya ake nufi su sufaye abinda malaman zahiri suke faɗa ba shine ake nufi da allama al'adamu asma bai ce inda shi ne to da hususiyar da aka yi wa annabi adamu to mala'iku ku zamo almajiransa daga yau ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza da bai zama ba saboda wannan asma'ul aliyan dan shi ake wannan aikin dan shi ko muka gaji annabi adam mu ma mala'ikun suke mana hidima asma'ul aliyan kenan hmm lana kullu mahluqin domin dukkan wanda aka halitta fil kauni a kauni illa walahu ismun ala qadarihi ka gane ko sai yana da suna ala qadarihi gwargwadon sa fil azmi wajen girma gwargwadon ka wajen girma kowa shi ya san ce maka yau in yaro aka haife shi wa sunan ka aka ce mar Muhammadu wa sunan mahaifiyarsa Aminatu in aka buga da gane cewa wannan sunan in ya rike zai zama masa ismul lazim na gane a mahaifa shi an ka ce to a yaya ko wanda ba su da mahaifa a shari'a inda za a fitar da asali da sunan mahaifiya ne ba da na mahaifi ba ba a cire ussin mutum asalin mutum da sunan mahaifi da mahaifiya ne wani hikiwa mu da wannan sunan yake tashi intaha wannan na faɗa maka bangaren malaman hisabi ne malaman sufanci kuma ko a kira ka da sunan ko ba a kira ka da sunan ba akwai sunan da yake rike da kai saboda shi kansa ai harafi ne shi kansa mutum harafi ne shi yasa ya tasarrafu ya zamo ya zamo ya zamo ya dawo kuma ya tsaya Allah daya ya ga dama ya ce biyu ne ya ga dama ya ce uku ne wata rana kuma ya dawo ya ce ya fasa Allah daya ne ya gane shi kadai zai ce yawo ya dawo wa haka kar sahibul ibris mai ibris na kiran an shehi ya fito daga shehinsa fi kauli ta'ala shi mai ibris shine dabbagi to shai abdulaziz dabbagi shine shai mai ibris mai ibris din almajirinsa ne yana kamar yadda shau tijjani da saidi aliyu harazmi yawa to kamar haka to shi shayin shine dabbagi fi kauli ta'ala wa allama adama asma'a kullaha al-murad bil asma'i shi ma abin da yace asma'ul aliya shine ma shi waliyi ne wanda bai taba rubutu bai taba karatu ba shi Abdulaziz Dabbagi ana da ina faɗa muku shi shi ya gina shautu da da shekara 30 ko ce ya koma ga Allah da shekara 30 tukuna aka ji shautu zanima amma yana daga cikin malaman da yayi usuli a hannunsu akwai malamin Najeriya Shehu Abdullahi mutumin Albarnawi mutumin Borno ne a hannunsa ya samu usuli eh lal asma'un nazila ba sunan da ake saukarwa ba fa inna kulla makhluqin domin dukkan wani halitta lahu ismun alin wa ismun nazil akwai sunan da yake ali akwai sunan da yake nazili bal ismun nazil sunan da yake nazili huwa huwa allazi yash'aru bil musamma shine yake jiyar da abun ambato bil jumlata a cikin jumla wal ismul ali shi kuma ismul ali wanda zai yi sharu bil asalin musamman shi kuma daga asalin da ka fito yake amfani wa min ayi shay'in huwa daga wani abu shi kuma yake ismul ali din wa bi fa'idatil musamma da fa'idan abun ambato wani ayi shay'in yuslahu da wani abu yake gyara alfasi kaman karau kaman kaman gatari lisayar ma yasta amala bihi cikin sauran abubuwan da ke aiki da shi wa kayfiyatu sinatul haddadi lahu da yanayin kaifiya na na sana'an masu aikin karfi haddad sai ulam ana sani min mujarrad simai daga mujarradin jin lafzatun lafzata hada ulumi lafazin wannan ulum wal ma'arif da sanin Allah almuta'alliqatun wanda ya rataya bil fa'asi da gatarin da ake aiki wa haka za kullu makhluqin haka kowane halitta yake wal murad bi qawli ta'ala abinda ake nufi da fadin ubangiji al asma'a kullaha al asma allati yadiquha adamu shine sunayen da dan adam yake da iko a kanta wai hataji ila ya sa'il bashari kuma dukkan basharu zai buƙatu da ita wala hadihim ta'alluqun yana da rataya da shi wa huwa kullu makhluqin shine dukkan wani abin halitta wa min tahtal arshi daga karkashin al'arshi ila ta tahtal arshi zuwa karkashin kasa intaha ya kare kaga akwai ilmul akwai asma'ul ali akwai asma'ul nazil dama duk dan adam ai ya sauko ne sauko da shi aka yi to wajen saukan sunayen da yake sarrafi da shi a kasan kuma yayi sunayen da yake shi wa qala al-busiri radiyallahu anhu ya faɗa cikin baharul hafiz laka zatul ulumi min alamil ghaibi wa minha li adama al-asma'u laka zatul ulumi manzo Allah yana da waɗansu ulumai min alamil gaibi tun a alimul gaibi wa minha daga cikin wannan uluman ne li adam al asma'u asma'u annabi adam ya samu sunayen da yake amfani da shi shine asma'ul aliyan da ake magana eh to sai ya ce sa'altu sayyidina radiyallahu anhu mun tambaye shugaban mu shehu ahmad tijani hal ma'anal baiti me ma'anan wannan baitin huwa ma zakarahu fil ibris shine ma'anan abinda mai ibris ya faɗa wa shawul akbari da shawul akbari radiyallahu anhuma Allah ya dace su sai ce ajzul baiti la sajarahu yace baitin karshen ba ba farkon sa ba lakazatil ulumi min alamil ghaibi yace ba wannan ba wa min hali adamal asma'u yace to wannan ne ake nufi inji Shehu Tijani yace abinda abin da ake nufin kenan fa ajaba sai amsa radiyallahu qala na'am eh wa ma sadarul baiti farkon baitin fa wa mashhadu sallallahu alaihi wasallam wannan mashhadin manzon Allah ne laka zatul ulumi min alam al-ghaibi wannan da manzon Allah ne yake magana eh wa min hali adam al-asma'u wannan kuma yana magana ne akan asma'ul aliya yace shine ke cewa al al-khasim bihi wannan ya keɓanci manzon Allah ne allazi la matsaba fi li ahadin babu wani annabi da ya isa ya kalli gurin da yake ilimin da yake wa majan manzon Allah a wannan gurin la nabiyin wala wali babu wani annabi babu wani wali wasaddaqa sahibul hamziya sai hamziya yayi gaskiya cikin fadin sa a cikin baharul hadid rutubun taskadul amani hatara duna hama wara'a kunna wara'u ya ce rutubun wani matsayi ne tuskadul amani hasaran wanda yake sarayar da dukkan wani guri wajen iyaka duna hakuma ba ta ma wara a hunnan wara'u babu abin da ke bayanta wani abu a bayan babu wata raka da yi ila qaba qausaini wa tilka siyadatul qa'asa'u wata raka sai ya hau hawa wata raka da yi ya hauhawa da shi ila ƙaba ƙausaini zuwa ƙaba ƙausaini fakana ƙaba ƙausaini au adana fa auha ila abdihi ma auha ma ka zaba fu'adu ma ra'a din nan kenan kaga wannan zatul ulumi kenan min alamil gaibi sai ce wa tilka siyadatul qasa wannan shugabanci ne wanda ba wanda ya isa ya je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne da rabbul izzati ba da kauli wata rakabi ila ƙaba ƙausaini wa tilka siyaratul qasawu wasu altu aka sake tambaye shautani an qaulul busiri da fadin imamul busiri inna ma masalu sifatika linnasi kama masalun nujumil ma'u inna ma masalu sifatika an siffanta siffanka linnasi ga mutane kama masalun nujumil ma'u kaman idan aka kawo ruwa aka ajiye a ƙasa za a dinga ganin tauraron a sama to da ga taurarin a cikin ruwan yin haka kwanta da za a gan shi a ruwa fa ajaba radiyallahu bi qawli yace ma'ana anna al-anbiya wal mursalun in zahara alayhi min sifatin nabi inna ma hum ka zuhurun najmi fil ma'i annabawan duk da suka zo ga baki daya yadda kake ganin hoton annabi suka dauko ma'ana su ne suke cikin ruwan nan hoton annabi su ne ake gani kaman kaman a cikin ruwan nan wa qala sayyidina radiyallahu wa li hada saboda haka kala waisul karni waisul karni ya faɗa wa babu sahaba ma ra'aytu minhu illa zillahu ai ba ku san annabi ba inuwan annabi kun sani to annabawan su ma inuwan annabi suke gani an gani an gani kuwa to kalu sai suka ce masa wala ibnu abi kuhafata ko dan abu kuhafata kala yace wala bin abu kuhafata illa jillahu shi ma abubakar din bai san manzo Allah ba inuwan annabin ya sani yawa ganin annabin inuwan annabi ne eh to haka abin wata ƙa'asa an idraki hakikatu sirri ya gajiyar ka gani shine ƙa'asa unnan can baya ta ƙa'asa an idraki hakikatu sirri babu wanda ya ce riski hakikan sirrin manzo Allah jami'ul kubra kowai komin girman mutum bai isa ba kala abu yazid al-bustani abu yazid al-bustani yana cewa hudutu lujjatul ma'arifi na shiga kogin ma'arifa lujja mai zurfi ɗalaban lukuta na hakikatul muhammadiyya ina so in gane hakikatul muhammadiyya fai zabai ne wa bai na alfa hijabun sai na ga tsakani na da ita akwai hijabi dubu min nurin na haske lau da nautuwa liwahidin da na matsa in ƙara ɗaya akan gun da nake lataraktu da na ƙone kama ta ta riko shara cikin nari kamar yadda gashi yake narkewa wuta haka zan narke hijabi dubu kaga ba a zo ba intaha to kaga a wannan kujeran ya leƙa ya leƙa ya samu ushiri daga cikin ɗaya daga cikin kashi goma na na kujeran abin nan nasa hadaratul hatamiya ɗaya da kashi goma ne kaga hijabi dubu ya ce na haske to kaga an wuce shi akwai wanda ya matsa bai kai hijabi dubu ba ko wanda ya matsa bai kai hijabi dubu ba ko wanda ya matsa to shau jani shi ne ya cika wannan mukamin to amma ba ce bai kai ya gane hakikatul muhammadiyya ba annabawa ma ba su gane hakikatul muhammadiyya saboda shine nan yake ce maka la nadiyan la matsama'a li ahadin la nadiyan wala waliya babu wani annabi babu wani wanda zai riski wannan saboda kowa in ya zo gurin ba zai iya ba ba a yi shi don ya kai ba in ya zo zai narke ne kamar leda a wuta saboda haka ashe kenan kaga annabawan sun gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar sallin nujumil ma'u kenan Allah ce muke mu. Wa hadal qadar yakfi to mun tsaya anan fi fadl ba'd da'iratul ihada a cikin fadlan da'iratul ihada wa ma wara'a haza bayan wannan gurin ma Allah ta di qulu qulu hankali ba iya dauka balle a faɗa mutum ya ji wala ta fi biyin qulu kuma babu abin da za a ciro maka wanda zai wadatar da kai wa ma sami'tu fihi min al-habari abinda na jin daga labari inna ma huwa an rasulullahi na ji ne daga manzon Allah ji shautu tani wa ala ali wa azwaji wa zuriyati wa sahabi wa sahabi eh wannan duk abinda kuka ji na faɗa din nan to ban faɗe shi dan haka kawai ba a manzon Allah ne ya gaya eh amma ga gurin da na tsaya eh babu abin da ke bayan nan gurin kuma to ba za ba za iya dauka ba to ya faɗa iya nan al-faslu sani fi sirati as-saniya fasali na biyu cikin sirarsa madaukakiya waje alamin akhlaqi saniya ya sanya wajmalin da jumlolin ɗabi'arsa madaukakiya wa husnu mu'amalatihi ma ikhwanihi da kyautata mu'amalarsa tare da ƴan uwansa wa ahli muwaddati da masoyansa Allah mu ja'alna minhum qad akmala Allah ta'ala li sayyidina Allah ya cika wa shehunmu, shehana wa sayidina Abul Abbas at-Tijjani radiyallahu anhu ash-shari'ata. Allah ya cika wa shehu Tijjani wato shari'a kama akmal Allah fi al-haqiqata, kaman da aka cika masa haƙiƙa, an cika masa dam fuka-fukansa dukan su biyu suna tashi. Ba ɗaya bai rinjaye ɗaya ba a cikin tafiya wajen Allah. wasalaka bihi baina siratihima ya shiga da kowanne duk ma'aunin da ya shiga in ya kai nan in baka gane ba sai da maka da shi nan ma'ana in ya tafi da kai a hakika ka kasa ganewa sai ya ce maka gashi na shari'a eh sai ka gane saboda abin da ake son wali ya zamo in zai amfanar da al'umma to ya zamo fustatul mustaqim fuka cikin ka na dama ya dinga kallon na hagu su tafi lokaci daya ma'ana duk abin da ka faɗa a nan aka rikici a ma'arifa sai ka ce to ayan nabi ya ce kaza sai ka ga abin aka zo aka haɗa shi gaba ka da mafita amma idan ɗaya ya tafi ya bar ɗaya to za a sha wahala in shari'a ne shine man tafa qaha wa lam yatasawwaqa in shi hakika ne man tasawwafa wa lan yatafaqqa in hakika ka hada sun zama ya ce wa man jama'a bainahuma to ya samu tahqiqi to al'umma da su amfana da shi misali daga cikin zamanin mu ka duba duk abin da shehu da yake faɗa zaka iya kure shi saboda shari'ansa da hakikar da za suna tafiya kusan daidai ne shi yasa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu duniya ta kasa komai da shi saboda shari'an da hakikan suna tafiya daidai ne haka to amma kaga lokacin da Abu Yazid al-Bustani kon ce Hannaji yayi magana ai kaga hakika ya tafi da shi saboda haka ba za a iya ganewa ba saboda haka in ka duba magana na hallaji ka dawo cikin waɗansu maganganu sai ga kama ba da dalili a shari'a kuma yana da shi amma bai faɗa ba ai da ya faɗa ya shiru ne saboda haka aka ce a yanka shi a yanka shi ga sunan da yawa su imamun nasfi da sauransu suna nan su imamun shirliyu su ga lokacin da hakimu turmuzi ilalu shari'ati ai kama shi suka yi suka ɗaure shi suka sa marmari suka fitar da shi daga garin sai da aka yi tafiyar kafa da shi aka ja kamar bulala a gaban mutane haka abubuwan su amma idan shari'an ka ya zamo daidai da hakikan ka sai dai a yi kwafa eh shi yasa wani yake cewa lokacin da ya zo ya fuskanci wani wali ya ji irin magana sai ce lahu yana da magana amma magana kai baka suka ture shi ba eh yace yana da magana amma magana kai baka suka ture maganar sa ba to irin wayannan to Shehu Tijani yana tafi da hakika da shari'a Shehu Ibrahim ba dan yanda Shehu Ibrahim ya tafi da hakika da shari'a ba yanda aka bi shi a guje saboda mabiya bayansa da irin abin da Allah ya bashi da abin da ya faɗa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da an sha wuya to sai zamo duk abin da aka yi sai an sha wuya da shi abdalla idris na jama'atun nasarar islam allah masa rahama ya taɓa faɗawa shan malam mutari adam malam ya gaya mana wannan muna makaranta ba so ɗaya ba so biyu ba ya ce lokacin da suke jami'ar madinatu sai suka karanta babul ƙasa'id na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala nu sai suka ce in Shehu Ibrahim ya zo za su masa tambaya amma suna son lalle da su kure shi domin ya zurfafa ya yi guluwi sai je shugabannin jami'a suka ce masa an bakon gwamnati ne shi kar su taba shi suka ce a'a su a ba su dama suka ce a'a suka ce a ba su dama ɗalibai suka haɗa kai shikenan sai suka ce to da sharaɗi idan kuka zo kuka tambaye shi ya kure ku za a kure ku a university suka ce sun yarda Shehu Ibrahim ko sai shigo Madinatu Rasul Shehu Ibrahim ya shigo Madinatu Rasul sai ɗaliban Madina suka zo suka ma tambaya ka ce kaza a baitinka duk baitin da suka faɗa sai ke ta musu nasin Qur'ani yayi daidai da shi hadisin annabi yayi daidai da shi in suka faɗa ya faɗa in suka faɗa can karatu ya ƙure an ƙarar da karatunsu kuna da wasu tambaya ba su da shi to sai malaman jami'ar madina suka ce to sharaɗin da muka yi da ku kun sani kora ne sai shabirin ci a ku kore su muna son yara kamar suna son su gyara karatunsu ne suna masa kwakwalonsu abdalla idris ya ce ba don shehu ibrahim ba da an kore su shehu ibrahim ne ba su suka karasa karatunsu kuma akan jiwa ne to duk waɗanda suke gwada ganin cewa sun isa in suka zo abinda su suke nufi da abin ba haka ake nufi da shi ba kuma yana da nususu to shine shari'arka ta yi daidai da hakikanka za a zauna lafiya wannan shi ne Allah ka ba mu nasara na'am yana fashari ba minhuma labanan khalisan sa'igan ya sha ruwa na nono halisan sa'igan wawarisa min kuma makaman kamilan baligan ya ci gado bi ma'ana ya yi gadon makami cikakke mai isa wata makana min halaini kuma ya samu tamkini cikin halaye guda biyu bayan shari'atu wal haqiqati wara qaddara ya hau kan daraja kullum min kamalaini duk na daga cikin guda biyu jariyan ala muktaba amraini suna gudana akan mahukunta guda biyu wasa'iran yana mai tafiya alaman haji hima akan matukinsa a adalaini mafi daidaituwa mutakaci a tarfaini ya cika ta kowane bangare wa mutadallil wasfaini kuma ya samu daidaituwa a siffofi guda biyu jabalun ya zamo shi dutse ne baina sahalaini a gurare guda biyu wa barzahan ya zama barzahi hijabi ne baina baharaini a tsakanin koguna guda biyu la ya samu baharuhu bibirrihi ruwan koginsa baya tafiyar da na koginsa wala yub'aduhu birruhu an baharihi babu ruwan ruwan rijiyarsa kuma baya nisanta ga koginsa ta ƙauyatu min Allah wannan ƙarfi ne daga Allah watan cinan da samun tantini wata aidan da ƙarfafawa lahu wata cinan da kiyayewa daga Allah wa qad makkanahu Allah ubangiji ya ba wa shau tijani min al atba'i daga mabiya gayatul tamkini sun samu tsayuwa akan abin da suke kai wa anzalahu ubangiji ya saukar da shauci dani bi manzil makini daga cikin matsayi irin na amintattu huwa radiyallahu anhu shauci dani ya kasance fi muwaqifati shari'ati a wajen lura da shari'a a matsayinsa wa mutaji'atu sunniya da bin sunnan annabi ayatin ya zama kamar jabalun ne jabalun sunnati ne kar wasalatu tahfuzi ya isa wajen ciyayuwa alaihima a kansu gaya isa matuƙa wa kafin mai yawan tsayawa ne ala hududin layi duk gurin da Allah ya hana ya tsaya ba ya shiga hafizun mai yawan kiyayewa ne da hududin layi ga haddodin Allah waqifun ala amrihi wa nahi ya tsaya cikin abin da Allah ya hore shi da abin da Allah ya hana shi ya bar shi la adam fi zalika yuqaribuhu aw yubahihi babu wani mutumin da zai yi kama da shi ko ya yi kwatanci da irin nasa kada hakama sunnata fi nafsi wa iyali ya yi hukunci da sunna cikin kansa da iyalansa haka ya raya su domin shautu ya radiyallahu ta'ala anhu yana da 'ya'ya guda biyu tarbiyyar da yake musu suna yin sallah suna gama wazifa zai shi tashi a ɗaki kulle su shi din na hannunsa sai lokacin sallah zai buɗe su haka ya bi yana yana yana tadaribin 'ya'yan da Muhammadu Kabir da Muhammadu Hadi kuma fa ba shi kadai bane a wajen mahaifiyarsa sun kai su shida ko su bakwai shine na tsakiya kamar shi Ibrahim shi ma shine na tsakiya ba shine na farko ba shine na biyu ba ba shine na uku ba dukkan su amma kaga abin da aka sani su aka sani ya suka dame ba a ganin ma akwai wani a gidan waje alahu waje alaha shi'arihi ya sanya jin sunan annabi shine kamar madubinsa ko kuma alam ɗinsa fi gari a fali cikin dukkan aikinsa a hawali da halayensa wa atqanar ri'ayata ya kiyaye ya kyautata kiyayewan ri'ayatuhu fi darihi wato kiyaye dokoki cikin gidansa alama kanat alaihi zaman aslafi akan abin da yake kai na zamanin wanda suka gabata min huffazi amri dini wanda suka kiyaye al'amarin addini wa sha'arihi kuma addinin ya bayyana da su fazadat kamalan sai ƙara cika alal kamali akan cika wa jamalan ya ƙara kyau alal jamali akan kyau hatta tsarar da ya kullu mabarin amsal har ya zama ana buga misali da shi kaman tsuntsu a sama eh wa waza sairiha wanda yake wuyatarwa wajen tarihinsa katirar rijal in ka ɗauko mazaje ka aje shi in ka kai ta nan to ta nan kuma ya wuce ka in ka kai ta nan ta nan ya wuce ka eh wata halaka ji a halaki shar'iyyati ya ɗabi'atu ɗabi'a irin na shari'a wa jami'u adabiha almar'iyya da dukkan ladabi na wanda ake kiyayewa wa kana hulquhul qur'an ya zama ɗabi'arsa alqur'ani ne kama kana hulku rasulullahi kenan wirasatan tammal wirasa daiman shaujani a ka'ida almajirinsa a lalacewa kullum ka yi izifi biyu kullum ka izifi biyu kaga kwana talatin ka yi sauka ai wannan ka'idan shautu jami'a dariƙa kenan a kullum ka yi izifi biyu wa kullama ya amuru bihin rahman da duk abin da Ubangiji ya hore shi shi wa yarda da ridahu ya yarda da abin da Allah ya yarda da shi wa ya sada da sufudi ya yi fushi da abin da Allah ya fushi da shi fi kulli umurihi duk wani abin da Allah ya yarda da shi in ka zo da shi zai karba duk wani abin da Allah baya so in ka in ka kawo shi zai fushi da shi wa ya'muru bi amri yana horo da horon da Allah yayi wa yahzaru bi tahziri kuma yana tsoratarwa da abin da Allah ya tsoratar fa hasunat lahu as-sayr wash-shama'il sai rayuwarsa ta yi kyau da haka da ɗabi'arsa wa azabat fihi shemu wal fada'ilu sai aka ji daɗin ɗabi'ansa da irin fadalansa wa tabaka zahir siratihi sai sirarsa rayuwarsa ta yi mutabaka wa fi'ilihi da aikinsa abin da ya faɗa shi yake aikatawa baɗin hulkihi wa halalihi wa khilalihi da ɓoyayyen zuciyarsa abin da ke ɓuya cikin ɗabi'arsa da kuma abin da ya bayyana wata haƙaƙa irsin wannan ne ya sa aka gane ya tabbata akan kujera na gado na rasulullahi na daga manzon Allah wata haƙiƙ ya tabbata bisadikina da wanda suka riga shi min ahli hizbillahi wanda suke cikin jama'an Allah ya tabbata ya samu irin abin da suke so fa ma siratu tarihinsa fata jidu radiyallahu anhu zaka samu shauci jani shadidul hazm mai tsananin himma ne fiddin cikin addini alil himmat fi madaukakin himma ne shadidul hirs mai yawan kwaɗayi ne ala muhimmatihi wato cikin muhimman abubuwa ba da liƙiyan bi wajiba ce bayan ya tsayar da wajibobin da yake kansa ma'ana in sadaka ne shi gwani ne alhairi gwani ne silatul raini gwani ne husnul ma'amala gwani ne duk bayan ya ba da duhu uku waƙifin ala hududin ya tsaya akan haddodi wal akam da hukunci gayatan ya isa matuƙa hassan lilo kofi alaiha kuma ya kwaɗantar da mutane su yi ya ƙulu kasiran yana faɗa sosai a fadalul azkari mafificin zikiri zikirin layi inda amrihi wa nahayi shine ka tuna Allah lokacin da yace ka yi ka tuna Allah kuma lokacin da yace ka bari wato kar ka yi abin abin da kaga dama wannan ka tsayar da farkon abin da Allah ya umarce ka ka ba da hakin su shine wujubu sannan ka kawo waɗansu abubuwa bayan su minal muhimmat wanda kai kake son ka rayu da su kuma kenan hafiza li huquqil lahi ka kiyaye hakkin Allah mara'iyal laha kana lura da ita shadidu taharruzi mai tsananin kiyayuwa ne walwar'i da tsantseni cikin addini kasiru tahaffuzi mai yawan kiyayewa ne fi cikin haka wa taharuzu da kiyayewa lil ahwadi wajen kewaye duk abin da Allah ke so da abin da Allah ya hana ma ra'aytu ashaddu hasman ban taba ganin mutumin da ya kai shi himma ba wala azam war'an ko kuma mafi wanda ya fi shi tsantseni minhu daga irin wannan kullu kulluhu hasmun wa azmun kai shi dukkan sa himma ne da da tattali la yuhibbu ta'awilat baya son wani magana na rauni baya kawa wala yamilu ila ittikabir ruhusi shi baya karkata ga wannan mai tsanani ga wannan mai sauki ya dauki mai saukin a mai tsananin zai dauka saboda a zauna lafiya arifan masanin Allah aliman malami mutarrisan lil ulumi kullaha duk fannin da ka zo da shi zai karantar da kai in mutarrisan lil ulumi kullaha dukkan fannin da ka zo da shi zai karantar da kai shi shi yasa yake cewa idza samitum anni shay'an fazinu zani shar'i saboda ba makaho bane eh ba makaho bane kowane bangare ya keta ne ya san wannan ya san wannan ya san wannan ya san wannan saboda haka in ka zo kai kana ganin ya fito maka ta inda baka sani ba to ya san abin da baka sani ba ne kai ne baka san wancan lahajan ba ya shigo da shi ne da wancan lahaja ya yi magana a nan sai yi magana da harshen hisabi in mutum bai sani ba ba za ka iya warwarewa ba baka isa ka warware ba saboda lissafi ne kuma lissafin zan yi shi ne da harshen masu ilimin in na faɗe shi in baka nemi masu ilimin ba ba za ka sani ba misali mu ce da mata sai ka je kana neman fasaran da mata da larabci ka sha wuya eh in ce da hala'u in ce rahabu malamin da ya in ce kai bakamadu ko in ce a halalu bakamadu jainaju na faɗa ya ce ya yi wani yare yana karatu ka je ka tambayi ma'abuta abin mene magana a kai ka tambaya mene magana a kai na ce ai abun ai in ka ɗauke shi a halalu zai baka shi baka madu zai baka jainaji zai baka ko ce a ka ɗauki mana ai gashi nan arsadu maqasubu alqadidu hakaban zagi misali ko kuma ce a ka ɗauke shi mana bawainu satabu a haɗa mu fashazu in nayi wannan magana zaka ji ina yare ne to amma wanda yake cikin fannin ya san me nake magana ya san abin da nake magana to kai da baka sani ba sai ka ce to ai ya zo ma ya kawo waɗansu abubuwa to ai abun da aka kawo ilimin da baka shiga bane to shi wannan nake magana ina magana ne akan nari turabi hawa'i ma'i wannan shine matakin halittar dan adam ina magana ne in nace kaza ina magana da sharku ne ko ina magana da garbu ne ko ina magana da su sun san abin da nake magana su sun sani daga yin magana in na tsaya kawai ce a abin ka dauke shi kawai abu kamar a dauke shi yanzu zan yi magana ce kai ɗauki abin nan haɗa min sunan wani da wani ina son ya fito ka ɗauke shi a arabu ka ɗauke shi a arabu ya san me nake nufi a'a mai da shi kaza ya san abin da nake nufi ni naimar magana muna zaune da kai za ka je yana to to to amma kai me ka ji na faɗa ilimi ne sai ka shiga wannan bangaren tukuna ka gane to ga abin da ake magana to haka abubuwan yake ya kamata a dinga ganewa kuma a dinga yin haƙuri in mutum bai san abu kawai bai sani ba yawa wasiratun nabawiyya bi asriha yana magana akan sirar manzo Allah bi asriha baki ɗayanta basiran bima za da alaiha ya san abin da yake karuwa kai wa ma na ƙasa da abin da ya tawaya yu'anikul kamalati yana runguman cika wa yusabiqul ghayati kuma yana isa matuka wajen yana rigaya cikin isa matuka wa yusari'u yana gaggawa ila alkhairati zuwa aikin alkhairi yastami'u alqawla yana jin magana fa yattabi ahsanahu yabi kikkiawan wa yubadiru al'amali bihi kuma ya sauri ya aikata aikin da ke cikin aiki mai kyau da ya ji ya gari ala fi'il ma'murati yana kwaɗayantarwa yana cuni akan a yi aiki mai kyau wai hazar min alwuqu'i min almanhiyati yana tsoratarwa kar a dinga yin abin da Allah ya hana wai azimu amru shar'i alaziz yana girmama al'amari na ubangiji na shari'a wai yajillu amru nabi kuma yana kambama al'amarin manzon Allah an yuhariba kar a saba wa kaseeran ma yastashhadu da yawa yana kafa dalili bi qawlihi sallallahu bi qawlihi ta'ala wal yahzaru alladhina yuhalifuna an amrihi ku kiyaye fa alladina yuhalifuna an amrihi su kiyaye an tusibuhum al fitnatu fitna za ta same su aw yusibuhum al azabul alim ko kuma azaba mai raddi ya samu mutumin da yake saba al'amarin manzon Allah wa yuhibbu an yaf'ala ma fa'alahu an-nabi yana son ya dinga aikata abin da manzon Allah ya aikata walau lam yakun fi lahu ala sabil amrun lana ko da ba yana nufin ya koya mana abun ba ne in ya ji annabi ya yi abun domin akwai abubuwa masalan manzala sallallahu alaihi wasallama min adatihi a kowane rana yana nafila raka goma sha ɗaya ne kowace rana babu ramadana ko ba ramadana ba raka takwas na watalu uku shafa'i da wuturi to amma idan ya fara kamar yadda kuzai fata bin yamani yake cewa a raka ɗaya in ya faro daga bakara sai ya kai ma'ila tukuna yake sujudi yake ruku'i in ya yi ruku'u sai ya daɗe kamar tsayuwan kusan karatun tukunna yake sami Allahu liman hamidahu in ya tsaya akwai addu'an da yake yi tukunna yayi sujudi haka yake yi sai alfijir ya keto da ya taɓa bin shi da ya ji shi yana wannan karatun ya ce to daga yau ba zan sake bin shi ba eh ya ce ya haƙura daga yau ba zai sake ba eh to kaga irin wannan abu ne wanda yake ya kamata mutum ya dinga gane to yana kwatantawa ai shine wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan laka nafilatan laka ka kira mubtadi cikin larabci sai ce nafila ne ga annabi Muhammadu ha nafilatan laka anan faridatun laka faridatun farilla ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kiyamul laili farilla ne a wajen shi ba nafila bane to shehu tijani ya dauki irin wa'annan nafilan kaga ba dole bane amma shi ma ya sa shi akan sa ya zama farilla تبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة لما كان الرسول يفعله ويقول yana cewa yan bagi ya kamata lil insan ga mutum idza sami shay'an min hadhihi al adadi in ya ji wani abu daga cikin irin wannan ladabi annabawiya na annabta wal mubahatu da abin da yake mubahi allati fa'al har nabi wannan annabi ya aikata an yaf'alaha shi ma ya aikata bi kasaril muwafaqati da nufin ya dace walau marratan wahidatan ko da so ɗaya ne in ka ji annabi yayi wani abu to kai ma kai kokari ka yi wannan abun ko da ka dace shi yasa shehu tijani shehu ibrahim yake cewa muna zuwa madina ne ba dan komai ba ko da mu yi nasara mu taka gurin da annabi ya taba takawa ko mu kalli wani guri a cikin sannin sama ai ba canza saman garin ba ko annabi ya taba kallon gurin mu dace mun kalla saboda haka muka je muna kalle kalle mu ta yawo da idon mu ko annabi ya kalli guraren saboda ka bin sunnan annabi ne wannan da kokarin tamakkuni da rusuhi da isbati akan abin da annabi ya zo da shi wa ya faza ala sunnati mutum ya kiyaye akan sunna fi muhawalati gwargwadonsa wa munawalati da munawalansa kullaha baki daya wa yuhibbul muwafaqati ana son mutum ya samu muwafaqa fi kulli shay'in cikin kowane abu wala yuhibbul huruj anha kar mutum ya fita daga barin muwafaqa fi shay'in min al-ashya'i cikin kowane irin abu walau ita ila daruratin ko da an kira ka zuwa ga abu na larura wa kana la ba'asa bihi to zai zama babu laifi in dai larura ne ta kai haka sai ya kula yace alhairu kulluhu bi ittiba'i sunnati alhairi dukkan sa yana cikin bin sunna annabi ne wa sharru kulluhu fi muharifatiha sharri dukkan ta yana cikin sabawa sunnan annabi ne wa yahabbu ala al-amali bil ilmi yana kwadaitarwa in zaka yi aiki to kai aiki da ilimi ba da kwakwalwa ba بالعلم الكثير ilimin kuma ya zama mai yawa wa hususan balle liman ya shiga gilbihi ga wanda ya shagala ga neman ilimin ya yi aiki ko kuma ya shagala da yin aikin ya nemi ilimi fa ala qadar riyahu sakinatu jiryaniha gwargwadon yanda jirgin gwargwadon iska a kogi gwargwadon yanda ake tafiyar da jirgi in iskan yana da karfi jirgin yayi gudu in bai da karfi jirgin ya tsaya ko wa ala qadar tabhil hadidi a kamus sani'atu gwargwadon yanda aka sa wuta karfe a wuta yanda yayi zafi gwargwadon sauran lankwasan sa idan bai yi zafi ba ka lankwasa shin ka ku sha wuya tare fa innahu bigo wa isqaliha da kuma tsaye da ita za mu tsaya nan insha Allah sai ranar Monday muna cikin rayayyu Allah ya sa muna cikin rayayyu Allah taimake mu da wannan shi ne idan mutum ya ji haka na shau tijani radiyallahu ta'ala nu watakila zai iya ganewa yaya ai ya ishi mutum da yi basira ya ishi mutum ji ka gani ka gani yaya wayannan wanda suka zauna da shi kenan abin da suka faɗa a kai wanda suka san shi kai wanda baka san shi ba me za ka faɗa a kan shi bayan wannan saboda haka mutum abinda baka sani ba ka sani ba kawai abinda ka sani ka sani abinda baka sani ba ka sani ba in ka ji ta ta bakin yan hauragiya to shikenan ka je ka dinga fadawa cikin gonan da baka sani ba Allah ya kiyaye mu cikin kutsawa abinda bamu da ilimi bayan ubangiji ya haraka wala ta kafa malai su laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula idan mutum ya taurin kai yace sai yayi to in yace kuma sai kare kanshi a can الله يكرم الله يكرم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر من دار لزم صلاة تملا الازل والابد الزمان ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة